الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة العنكبوت مكية وهي تسع وستون آية بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سورة العنكبوت مكية وهي تسع وستون آية بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون آه، سورة العنكبوت wannan sura ana ambaton gizo-gizo a ciki akwai wa inna wa hanar buyuti la baitul ankabuti law kanu ya'lamun ah makkiya tana saukar da ita a makka akwai surori wajennan na sunayen abubuwa akwai suratul nahli surar gudan zuma akwai suratul yaqin akwai suratul tin wasu bishiyoyi haka dai sai Allah tabaraka ta'ala ya san ambaci duk abin da yake so tunda shi kayan ka ya kawo magana gizo-gizo cikin wannan sura tana da ayoyi 69 tana farawa kamar yadda kowace sura take farawa da waɗannan gulagulan harufa guda goma sha tara su ne bismillahir rahmanir rahim wanda Allah ya naɗa dukkan sirrin adadi ma a cikin tara ɗin idan idan ka ce idan ka sa sha taran nan idan ka ɗebe ɗaya a in ka sa goma in ka ɗebe ɗaya kaga taran ne ya rage to idan kai ka mai da shi goma in ka mai da shi goma sha tara in ka ɗebe dai wannan ɗayan taran ne idan ka mai da shi ishirin da bakwai kaga tara sau uku kenan ko kuma talatin to nan ma dai in ka ɗebe wannan uku tara taran dai su ne za su rage to ala kulli halin tara sirri ne wanda Allah ya sa a cikin wani adadi wato wanda shine ƙarshen adadi domin daga tara zuwa ƙasa shine adadi dama amma daga goma zuwa abin da ya yi ashirin talatin ma yawa nan in ka duba ashirin maimashin biyu ne talatin maimashin uku ne arba'in maimashin hudu ne haka har ka je ɗari to kuma in za ka rubuta shi in goma ne kaga ɗaya ne kawai da zero da banza in ka shirya wannan banzan ai kaga ɗaya ne kawai haka ma ɗari in ka sa ɗaya sai ka sa zero biyu kaga nan ma dai in ka shirya wannan banza guda biyu ya zama ɗaya in dubu ne ma dai haka za wannan duk za ka ƙara wanda inda za ka shirya ɗayan nan to wannan zero zero ba su da amfani ba za su karatu ba. Bismillahir Rahmanir Rahim Alif Lam Mim Allahu a'lamu bi muradihi bi zalik Allah shi ya san abin da yake nufi da wajen harufa hadha afaqqu ma yuqalu fi tafsir hadhihi al-huruf wannan shi yafi inganta a cikin fassarar waɗannan harufa a ce Allah shi ya san abin da yake nufi da wajen harufa shi ne babban tafsirinsa domin wallazi anzala alayka kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukhra mutashabihatun wa amma allazina fi qulubihim zaygun wa yattabi'una ma tashabaha min ibtigha al-fitnati wa ibtigha ta'wili wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah sai aka yi wakafi a wajen illa Allah aka tashi wa rasikuna fil ilmi yaquluna amanna bi kullu min indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab to wa kunna fihi ayatun muhkamatun ayatun muhkamatun shine ita ce ayar da in ka faɗe ta ka fassara ta wani ma in yazo ya karanta yadda ka fassara ka zai fassara ba zai canja ba wani ma haka in ya karanta ba zai fassara zai fassara ba zai canja ba misali idan aka karanta maka qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad aka ce maka ka fassara kowa fassara ɗaya ne to wannan shi su ake ce musu mu kamata su fassara guda ɗaya ce kowa da kowa a kanta yake yawanci ko su suka shafi abin da ya shafi tauhidi da abin da ya shafi kissa to waɗannan su ne ayatun muhkamatun Allah ya ce wa ukhra mutashabihatun akwai mai fassara daban-daban kamar misali kamar kinu an fassara ta daban-daban yadda sai na abubakar ya ɗauka inun halata ala lisani inun minar da hari daban yadda sai na umar ya ɗauka inu inu daban ya ce wa mata ana hun ilahin akwai tuti ukula ha kulla hinin akwai suna nan da yawa akwai fa subhanallah hina tumsuna wa hina tusbihun kaga wannan duka su kuma inu guda ɗaya ne amma fassara daban-daban ne haka kuma akwai kalmar da tana da fasara ya kai guda biyar da akwai kira da ya yi ƙarya wadda ayi malam ku gimo alaiha bayyana tana bana wa adi yawo akwai da ya yi addu'a akwai da akwai da ya yi ibada to waɗannan duka da'a ne kuma duka kaɗan ne wanda mudari su ma zai dawo daban-daban wasu murari yanzu kamar da ya da'u akwai da yadda yi na ƙarya kenan to suna nan to su kuma sai ka shiga tasrifi ka sarrafa wannan da hadin ka ka ta nemi dama kowace lunga idan larabci ne ya ka kawo ta ana buƙatar ka san abubuwa kamar guda shida a cikinta kafin ka san fasarar wannan wannan wannan lugar na farko in aka kawo ta a madi kamar da adi to ana buƙatar ka nemo mudari'inta ka gane wani iri ne ka samo fili amarinta ka samo sifa mushabbahanta ka samo amsatul mubalaga tidinta da madinta ka ga samu biyar to in ka samu wayannan guda biyar to shikenan zaka iya fitta kalmar zaka san menene fasararta da Allah ya ce fa ja'aha ba suna bayatan aw hum qa'ilun to sai in ka duba kuma wani wajen kuma sai Allah ta kala qa'ilun minhum inni kana li qarin to kaga kala qa'ilun minhum wannan na magana ne wani mai fada a cikin su yake inni kana li qarin yaqulu a innaka lamin musaddiqin ay za mitna wa kunna turaban wa izaman ay inna lamadinun to kaga wannan yana magana ne wancan kuma faja'aha ba'suna bayatan aw hum qa'ilun qa'iluna suna bacci da rana to kaga wannan qa'ilu asalinsa daga qaulu qala qa'ilun kenan wancan kuma ahum qa'iluna asalin masdarinsa qa'ilula bashirana to kaga wannan lungogin to su irin su ake ce musu mutashabihat to wayannan Allah ya ce wanda suke da karkata mana wanda ba su da ƙarfin imani suke neman ko da yaushe sai sun mai da shi kamar mu kamata a'a shi wannan ba zai zama mu kamata ba domin shi ko da yake shi qur'ani yana buƙatar kowane fanni ba wai qur'ani ne yake buƙatar fannin ba kai mai mai mai fannin kake buƙatar qur'ani domin duk mai fanni idan yana so fannin sai inganta ya inganta ya hada fannin sa da qur'ani ne to dole in ka dauko qur'ani sai ya sa ma in ka gama fannin ka sai wani wajen ka buga ka buga yaki haduwa da qur'ani to kai za ka yi tawili ƙur'ani ba ruwansa kamar qalu inna hazani la sahirani ga wanda suka karanta haka wasu sun karanta in hazani la sahirani to banda wannan wanda suka karanta dai inna hazani la sahirani to inna a ga'idar larabci in aka kawo ta abinda zai biyo baya mansubi ne da hazaini za a ce to kuma sai aka ce hazani to qur'ani ba zai canja ya dawo hazai ne saboda masu ilimi ba mai ilimi ya nemo mafita shi to shine sai suka yi tawili suka ce to inna wannan su a wajen su innahu ne innahu al'amra wa sha'ana hazani la safirani hazani sai ya zama ismu khabar inna ba ismu inna ba to irin wajennan su ne wanda dalilin da ya sa ƙur'ani manzala sallallahu alaihi wasallam da zai aiki jakada na farko a wata ƙasa zai tura jakadarsa wanda zai tafi wata ƙasa ma'ana ambassadorsa wanda zai je ya zauna wa can ƙasa ya ce to in ka je ka yi musu hukunci da da abin da ka sani na littafin Allah da kuma abin da ka ji a cikin sunnoni sai ya ce to shikenan manzala sai ce masa yanzu ai ba duka ka gama ji ba idan ka je suka kawo maka hukunci ka duba a sanin ka babu shi a Qur'anin da ka karanta mana hukuncin bai zo ba ko kuma babu shi a hadisai a in in aka kawo maka hukunci ya za ka yi da shi yace zai hukunci zai musu hukunci da littafin Allah sai manzo Allah sallama yace to idan kai musu hukunci da littafin Allah idan ko baka samu wannan da littafin Allah ba fa ma'ana a lokacin ba ga saukar da Qur'ani ba wani hukunci ma bai sauka ba to kaga za a kawo hukunci ma ba mamaki a lokacin bai kawo bai ji shi ba kuma baya baya madina sai ce in bai samu ba zai dawo cikin maganganun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ce to a cikin maganganun na da kajirin sai ya zama baka samu baka samu wannan din ba yace zai yi kokari tsakanin abin da ya sani na Qur'ani da abin da ya sani na sunna sai fita muku da hukunci to kaga ya fiya shiga kenan to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yayi masa yayi godiya ya gode wa Allah yace godiya ta tafi daga Allah wanda ya dakatar da manzon manzon Allah abinda zai yadda da manzon Allah ne sallallahu to wajen nan sune ake musu mutashabihatu to suna nan da yawa Qur'ani saboda kuma da yake Qur'ani littafi ne na duniya gaba daya duniya da lahira ba to ko lahira kaje sai ka samu Qur'ani dole littafin Allah ne wanda baya karewa sifar Allah ce ba ba halitta ba ce balle a ce a goge ta eh ba halitta ba ce to tunda sifa ce ta Allah ko da yaushe ko ida tana nan to to waɗannan mutashabihatu suna nan da yawa a Qur'ani to yawanci a wajen fassara a cikin mutashabihatu in ka shiga abinda ka iya wanda ka gane ka faɗa wanda baka gane ba ka tsaya shine kaidar littafin Allah ba wanda ya sai kure shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kansa bai ce ya kure Qur'ani ba balle wani ya ce zai ya kure shi yasa tun zamanin sai na Abubakar idan matsala ta zo idan aka kawo wani hukunci yakan nemo sahabbai ya ce a cikin kwako wanda ya gane wannan hukunci ni fa ban gane ba sai za suke cewa sai na abubakar yana da la'adari sai na umaru yana da la'adari sai na usman yana da la'adari sai na ali yana da la'adari ma'ana kowa a cikin su za a kawo masa hukunci ta ci kai tsaye ce bai sani ba a kawo maka abinda baka sani baka ce baka sani ba shine ka'ida la'adari nisful ilmi in kace ban sani ba rabin ilimi kenan amma duk abin da aka kawo kace dole kai sai ba ka ba da amsa sai ka sune wanda manzo Allah sallama yace karshen duniya malamai za su kare sai sai jahilai su rage sai ya zama mutum an kawo masa hukunci ko babba ne bai kamata a ce shi din nan ya fa'i bai ba da amsa ba sai ya kara to abin da ya ga dama ya faɗa yace to a lokaci ko batar bata ne da batarwa dallu fa dallu Allah wa alamu muradi bi zalika هذا أصح ما يقال في تفسير هذه الحروف وأن شيء ما في إنجلش أبن أجي فلا أسوأ أن حرفا وكما كما يد الله بن عباس ما قال لا يمس شيء دان شيء ما فسر القرآن نه تشيا فسر هيك فسر وأن حرفا ألف ابتلاؤه في ألف نن ابتلاء الله ده يكي وحلتا لام لطفه وأن لام كما لطف الله كنا ميم مجده وأن ميم كما جمال الله Allah tabaraka wata'ala ibtila'uhu lil abdi Allah yana jarraba bawa yukrijuhu min riqil aghyari wa yadfiru batinahu Allah ya kafidda shi daga bautawa wani abu ma'anan bautawa wani abu idan aka barka da halitta zaka zama bawan halitta domin Allah yana da iko yana da dama ya baka komai duk wanda ya zo ne abu a wajen ka ya samu sai ka zama haka za ka zama bayan mutane ibadar kamar sai ka dage sannan za ka samu ayyuka kowa ya san ya kaje wajen wani bukata za ta biya aya guji za ta bi wannan zai zo wani to ka haɗa bukatun mutane ya za ka yi da su to idan Allah yana sai ya raba ka da wannan ka zama na Allah to idan wani ya kawo bukatarsa ta biya a zai gayyato maka zai gayyato mutum goma ba sai idan ya kawo na biyun sai ta ki biya in wancan ya yarda da kai bukatarsa ta biya to na biyu ya zo irin ta kuma ta ki biya shikenan ka ga fa huta Allah ya hutar da kai da ya barka wannan din mata biya ta waccan mata biya ta waccan ma kafin a kai mutum goma nan to kai kam ka zama baka da lokaci ibada ba baka da lokacin ta mutane kawai ko da yaushe kowa tunda mutane su dama Allah ya halice su da bukatu ne kowa kun bukatar zai kawo to shi sai Allah yana son ka idan ya biya bukata daya sai ya tsallaka goma ba biya su ba sai mutane sun dinga cewa kai hawa haka kawai ake ta ake ta kururu ta shi ba abin da duk wadda da ni nayi nayi ya buga ya buga bai yi ba to ya fi maka alheri don Allah yana son ya raba ka da bautawa halitta ka dawo ka bautawa Allah ya riba ka da zama bawan halitta ka dawo ka zama bawan Allah. Allah sai ya tsarkake zuciyar mutum, ko ya ƙumu biya amalin salihatin, idan aka riba ka da irin wannan ka gane cewa kai fa bawan Allah ne baka da komai ba abinda za ka yi Allah ne dama ya iya yadda yake yi, in bai yadda ba shi kenan. Bai in ka zama haka suka ribu ila Allah tabaraka wa ta'ala sai ka ga mutum yana ta ayyuka wanda za su kusanta shi zuwa ga Allah. wa zalika lutfullahi tabaraka ta'ala Allah ya raba ka da wahalan halitta ya maida shi naka ya maida kai nasa to wannan shine lutfin Allah ya Allah ya ba wa lutfi kenan tunda Allah ya raba shi da wahala da wahaltuwa a cikin halitta ya ya maida shi nasa hatta ya tahaqqaqa bi anna ma su wallahi ghayr mawjudin har mutu ya yadda duk abinda ba Allah ba shirme ne eh duk abinda ba Allah ba shirme ne ko menene in ka daga shi in dai ba Allah bane to kamo tarihi kai ta bugawa kai ta bugawa tarihi sai yanzu nan sai ka ji an ce maka ya mutu kai tarihi ya kare ko kuma wani abu ne da ake gani ba zai iya karewa ba sai a ce maka ai babu shi ke sa Allah ya ce karshen duniya sai duniya ta koma suna ganin kamar ma ba Allah ne yake halitta ba ai yanzu an fara kasashen da suka shiga ba duk abin da kake so gashi nan hatta idza khazafil ardu zukhrufaha wa zayyanat wa dhanna ahliha annahum qadiruna 'alayha أتاها أمرنا ليلا أو نهارا وجعلناها صيدا أن لم تكن بالأمس Allah ya sai ƙasa ta ɗauki adonta komai rashin lafiyar nan kawai sai sun juya shi sun mai da shi wanda suke so ya rashin lafiya zai yi wanda ba sa so ba zai yi a jikin kama halittar kama yadda kake son halitta haka za ta zama za a kawo abubuwa wanda gashi ma inda kake so zai tsira inda ba ka so ba zai tsira ba komai duk abin da ka sani na halittar Allah za su ta kokari a kansa Allah kuma zai basu amma saboda me zai basu ne kafin lokaci suna cikin wannan sai sun daina tunanin ma wai akwai wani Allah a'a komai dalili za a samu sun zama kawon falasifa mutanen falsafa wanda suke cewa su babu Allah ma saboda sun haɗa komai a cikin yanayi kaza abu kaza iya haɗu da kaza kaza zai faru ruwan sama teku ne yake buga waye waye menene ya daga ya sama komai zai tukawo masa wani abu in manta da Allah to amma ai mutuwa ta Allah ce yawa to in an manta da Allah in an zo mutuwa kuma wa yake dauka Allah huwa allazi khalaqakum thumma razaqakum thumma yumitukum thumma yuhyikum Allah ne zai dauki rai da Allah ya kifa duniyar gaba da ya ce to ina da barar magana ta kare to in Allah ya ba mutum da da halitta ya mai da shi nasa to Allah ya zabi mutumin yana son sa hadisai ne guda biyu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah idza habba abdan ibtalahu Allah in yana son bawa sai ya jarraba sa ya hada shi da da shiwo ya hada shi da kuncin rayuwa ya hada shi da matsaloli iri-iri da kiyayya ta mutane a can sai ya faɗi wani hadisi kuma yace inna Allah idza habba abdan asfalahu asfalahu Allah yana son bawa sai ya mai da shi kamar zuma kowa yana son to a sai ana farawa da wancan yanayi na farko na ibtila'i idan aka goge shi ko ta ina ya ci jarrabawa sai mai da shi zuman kuma a lokacin ku halitta sai ta dawo kowa yana so sa to in kaga mutum bawan Allah ne ya sha wahala rayuwa ya sha wahala ya sha wahala sai kaga komai ya miƙe to girga masa ya kusa tafiya yasa ina aliyu ya fassara ayar nan ala inna awliya allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة سيدنا علي يجي تو وين عند الله يا لسا فاشي ما صورم الله نا ما هو يا الله وند الله يكي سنسو الله الله يكي سنة دا البشر أن الرأيوة الدنيا دا كما داهرة سيدنا علي يجي تو شيئا باوام الله إن دينا الله ني وزي تبا سامون والولا بس يا كسم متوا saboda da an fara masa walwala to zai tafi da kayan har lahira shikenan ya dore kenan a hasiban nasu shi ne mutum zai yadda da ba komai komai shirme ne samuwar Allah ya tace gaskiya wai ta haƙaƙa bi majdihi to anan ne zai tabbatar da girman Allah a hasiban nasu shi mutane suna zato an yi ko a bar su an yaqulu amanna dan suke mun yi imani wa hum la yuftanuna ba za a jarrabe su ba sababun nuzuli ya sababi saukar wannan aya anna al mushrikeena kanu yuzuna al muslimina fi bidayati amrihim ashadda li zayati mushrikai ne kafirai suka yi cutar da musulmai a farkon lamari garken cutarwa babu irin cutarwa da ba su yi wa sahabbai ba a zaman makka kullu man amana billahi tasallatu alaihi bi akhdhi malihi wa darbihi wa tamziki malabisihi wa sabbihi duk wanda yake yayi imani da Allah to haka za su fado a kansa su kwashe dukiyarsa su ta dukansa su kekketa rigunansa su zazzage shi to wannan shine farko farkon lamarin musulunci haka suke yi duk wanda yake ya bi manzala ya bi Allah ya ya bi manzala sallallahu alaihi wasallama haka ake ta azabtar da su sahabbai nan sun sha azaba wato har da katewa ma wa kullu anwa'il izayati dukkan nau'i na izaya ana musu cutarwa fa shakaw ila nabi sallallahu alaihi wasallama suka kai karar wannan zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fa qala rasul sallallahu alaihi wasallama ahasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum masalul ladzina khalaw min qablikum sai ya karanta musu wannan aya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace kuna zaton kawai da mutu ya ce nayi imani kawai sai a kai ka aljanna abinda ya samu mutanen farko bai same ku ba ma'ana masarhumul ba'sa war darra'u sun hadu da tsanani sun hadu da shututtuka sun hadu da shutarwa hatta ya kula rasul wallazina amanu ma'ahu mata nasrullah har sai da annabin su ma annabin Allah fa yanda ya san Allah nan amma sai da ya manta ma akwai taimakon Allah saboda abin yayi tsanani har yake tambaya mata nasrullah yaushe ne taimakon Allah zai zo Allah ya ce masa ala inna nasarallahi qarib taimakon Allah yana kusa to sai wannan sai kun gamu da shi manzo Allah sallama ya ce karkara min qablikum yukhadhu ar-rajulu fa yuhar lahu fil ardi wa yaj'alu fiha fa yujawu bil minshari wa yudaw ala ra'sihi wa yaj'alu nisfayn wa yumashad bi amsal al-hadid ma duna lahmihi wa 'azmihi wa ma yasudduhu dhalika an dinihi wallahi la yatimanna hadha al-amru حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حدث موته لا يخاف إلا الله والذيب على غنمه ولكنهم ولكنكم تساجلون Mazala sallama ya ce, wanda suka gabace ku, akan kama mutum a tona rami, a zo a sa mutum a shiki, a nemo zarta irin wanda kafitoli suke aiki da shirin nan, a zo a sa a tsakiyar kansa a yi ta gogawa ana yankawa sai an raba shi biyu, duk an yi haka. Ko kuma a nemo ƙarfe, karafuna masu tsini a zo a dinga taje masa kai da shi sai a tura karfen sai ya shiga kansa sai a ja duk an yi sai wannan karfen sai a tura shi har ya kai kashi ma duna lahamihi wa azmihi tsakanin kashinsa da naman jikinsa sai a sa sannan sai a jawo da karfi kaga ya tsage da yawa to haka ake yi sai ce amma duka wannan bai tsare su ya hana su addini ba suna nan suna tabin Allah yace wallahi wannan lamarin wannan addini sai ya cika inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace har ma matafi zai hau dabbarsa daga Sana'a amana can kasar Yaman kudu da Makka kenan Sana'a birnin Yaman mutum ya tashi daga can ila Hadramaut har yaje Hadramaut can kusan kusan karshen Syria zai tafi wannan tafiyar gaba daya la ya khafu illa Allah ba ya tsaro komai sai Allah saboda addini ya tabbata ya tsaya ko ina wa ziba ala ghanamihi sai dai in makiyayi ne ya ji tsoron kura kasa shi ne masa dabbobinsa walakin na kun tasajilun abin da ya yanzu kuke ganin abun yayi tsanani kuna gaggawa ne walan masjid izayatuhum yayin da shutarwan ta tsananta an cutar da mutane da yawa ana wahal da mutane amarahum bil hijrati ila al habashati manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce hijira su dawo habasha ma'ana a nan afirka nan ethiopia akwai wani sarki na yashi adali manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai sarki adali addinin kirista yake yi ba musulmi ba ne amma dai yana girmama baƙi kuma yana da adalci shi ne suka taho tilkal hijiratul ula wannan ita ce hijirar farko ita ce aka fara yin cikin musulunci aka samu mutum kaman guda tamanin da wani abu hada sai na usmanu da matarsa jar manzo Allah sallama suka taho a nan habasha din suka dawo suka zauna to suna zaune a nan sai kuma aka sake kawo musu formoto ma'ana wani rahoton cewa ai makkan ma ta yi kyau an daina cutar da mutane komai addini ya daidaita a sai ba sani ba ba haka bane duka sake komawa suna shiga maka suka ga tsananin da makka take ciki ya fi lokacin da suka fita wasu suka haƙura wasu kuma suka sake juyawa suka haɗu da wasu suka sake dawowa ita ce hijira ta biyu ita ma dai ta habasha a nan ne suka taho da ja'far bin abi talib shine dalilin kuma musuluncin shi na jashi sarkin habasha eh wannan sahabban a hannun Ja'far ma ya musulunta shi Ja'far wasa na Aliyu eh dan Abu Dalib to nan ne shi ma sarkin ya ya musulunta kadabahumul haqq tabaaraka wa ta'ala Allah tabaaraka wa ta'ala ya muku magana المسلمون يظنون أنهم يغفرهم الله بقولهم آمنا فقط ma'ana ma'anar wannan aya musulmi suna zaton Allah zai karɓe su kawai don sun ce sun yi imani walam yakhtabirhum bai jarrabe su ba ta ya ta bayyana haqiqatu imani har haqiqanin imani sai bayyana ai sai an jarraba ka ko ta wani hali aka same ka kana da hakuri to shine ka zama na Allah amma in dai za a yi maka abu kalbishi ai baka kai ba idan za ka yi za a yi maka wani abu kace sai ka rama ai baka kai ba ai in dai na Allah ne sahabbai sun rama ne babu sahabin da da aka samu dama aka koma madina komai madina yake wata ya inganta aka zo farmu makkata akwai sahabin da yake wani inna fa ya bata min bari in je rama babu abu sufyan babar nan da bai yi ba kafin ya musulunta da ya musulunta wa yace zai rama runguman sa aka yi aka so shi to haka abin yake a na'am wa tilka adatullahi tabaraka ta'ala wannan al'adar Allah kenan duk wanda Allah yake so sai ya jarraba shi da jarraba ka ko ta ina dalilin jarrabawa da Allah yake wa mutane idan Allah sai yana so ya mai da kai jagora to idan ba jarraba ka kai haƙuri ba idan kana jagorantar mutane sai wani ya shiga ciki wannan bala'in ko wannan kiyayyar ba cewa za ka yi kawai ya je wa mutane sa addu'a gaba ɗaya su halaka ba in kana da addu'a sai ka bashi ma ka je ka ja wannan duk jagoranka sai sun halaka sai sun halaka mai kowa samu an yi asara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tunar wanda aka yi a wannan shi Abu Sufyana shekara 20 da wani abu ana cutar da musulmai shine kuma shugaban cutarwa amma manzo Allah sallallahu bai shi arama ba kuma bai rama ba sabar sara ran da yazo ya musulunta aka dauke shi aka karbe shi har ya zama cikin bayin Allah to haka ake bukata a saboda hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce adattu nasu bala'an al-anbiya'u ثم الأمثال فالأمثال يبتلى المرء على حسب دينه أما في tsananin mutane jarrabawa wajen Allah annabawa su ya fi so saboda haka ya fi jarraba su kamar annabi zakariya kaga shi gudu yayi ma ya shiga saboda bishiyoyi sun san annabin Allah ne da yazo ya samu bishiya ta san annabin Allah ne kuma koro shi kai za a kashe shi kawai sai bishiyar sai ta zage da ta bude sai ya shiga ciki da ya shiga sai ta haɗe shikenan kaga ta ta tsare shi ta kiyaye shi a sai da ya shiga inna akwai rigarsa akwai inda bai shiga ba suna gudu da suka zo suka ga riga suka shi yana cikin wannan bishiya to mutumin da ya zo bishiya ta tsage ya shiga amma har da haka bai sa musu su ji tsoron mutumin da zai bishiya za ta tsage a lokaci ɗaya ya shiga suka ce a nemo zarto suka nemo zarto suka zo suka sa daidai kansa suna yankawa sai da suka raba bishiyar a sai sun raba kansa da haka ya rasu da zai roƙi Allah ma Allah ya masa sauƙi a lokacin da yake a lokacin Allah yana so ya karɓe shi ne zai ce masa kai shiru eh in kai magana zan shirya ka cikin annabawa haka annabi zakariya ya hakura aka yanke kan aka kashe shi haka ya mutu dan sama haka kashe shi aka yi to duka wannan Allah yana jarraba su ne saboda girman da suke da shi wajen Allah Allah yana son su ne ثم الأمثال سيما سوى بعد annabawa. fal amsalu masu kama da annaba masu bi ma'ana dai daga kowanne ne dai kowa ana jarraban sa shine shi yusal mar'u ana jarraban mutum ala hasabi dinihi gurgurdan addinin sa da imanin sa wa zalika abin da yasa Allah yake jarraba mutane li hikmati anna al insana yamilu ila al aqwani shi dan adam yawanci yakan karkasa zuwa ga halitta in ka tashi in ba kau da kai ba to kafi damuwa da halitta akan yadda zaka damu da Allah wa ila jinsi balle kuma jinsin mutum za ka damu da halitta gaba daya sannan bayan halitta za ka damu da mutum saboda mutum jinsin ka ne wai la qura ba'ihi minan nasi sannan ko bayan mutum din ma akwai yan uwa na kusa da abokai da yan uwa na dangi da sauran su kafi damuwa da su kafi kula da su akai da za ka kula da ubangijinka wa ila ahalihi idan yana da iyalai ya fi kula da iyalansa yuhibbuhum dab'an waɗannan waɗannan kashin da mutane gaba daya da makusantansa da iyalansa ya fi son su a ɗabi'a ya fi son su a kan kowa fayar kanu ilayhim zai karkata zuwa gare su fata sajjara izayatu fata zurul fata zural izayatu shi yasa sai Allah ya sa shudarwa ce ko in ku taba shi saboda ina so ya zama nawa to shikenan su waɗannan da kake tunanin in ka gudu wajen su zaka dawo su ne za su fara shutar da kai idan zagi ne su za su zage ka idan su wani abu ne su ne za su yi maka duk dai idan ɓatanci ne su za su je su ɓata ka in wani da yana ganin kai na kirki ne idan ɗan uwanka ya je ya ɓata kayan gama sai ga ɗan uwansa ma wanda ya san ya ce shi ba ba mutumin kirki ba ne to kaga a lokacin baka da wurin gudu sai Allah to dole ka koma wajen Allah to farra bi qalbihi ila Allah tabaraka wa ta'ala dole mutum a zuciyarsa sai ya gudu ya koma zuwa ga Allah wa tara al-abda idza salaka tariq al-haqqi yajidu al-izayata min kulli ahadin la siyama min al-taraf al-qarib minhu za ka ga bawa idan ya shiga hanya ta gaskiya ta Allah kuma Allah ya yarda da shi to zai samu tutarwa daga mutane balle ma makusantansa hatta min ahalihi har iyalansa ma sai ya samu masu cutar da shi hatta min adna agriba'ihi har na kusa kusa da shi din in ba ba mamaki ma har da iyayensa ma suna raye da hikimar da yasa Allah yake dauke iyayen annabawa kafin su girma eh saboda annabin Allah duk wanda ya cuce shi ai kafiri ne to idan ana son iyayen annabin su zama muminai ne to kafin annabin ya girmama sun rasu shi kenan kaga huta bai girmama a gaban su balle suka wahal da shi ba wa zalika li yuharrirahu Allah tabaaraka wa ta'ala saboda Allah ya yanta mutum yake so daga komai ya sai ka zama nasa ko ya ka abdan lillahi tabaaraka wa ta'ala mutum ya zama bawan Allah ko ya kamula idan mutum ya shika ya gama wannan dukan duk jarrabawa nau'i na wahala an haɗa shi da shi ya haƙura in ko an zalika shay'an fa shay'an sai su daina cutarwa dama Allah ne ya sa su yake su yi to sai Allah zai sa su yi ta janyewa a hankali a hankali wannan da da yake cutar da shi sai ya dawo sai ya zama kuma masoyinsa ko mabiyinsa a hankali a hankali kai kuda ilayhim to a lokacin Allah yake musu kai kuma ka koma yadda suka cutar da kai ka koma ka amfane su liyan fa'ahum saboda ya amfana da su sai ya dawo shi kuma an fara da su zai yi duk abin da ya samu ma su zai kawo wa albala'u lil waliyi kallahabi lizahabi yasrihi yace bala'i da Allah yake sawa masoyinsa kamar zinariya ce da ake so ta yi kyau ana so a maida ita kuli tana gari lokacin da aka shiro ta cikin kasa take tana hade da kasa in an zo za a rere kasar a fitar to wannan garin ya za ya zama kudi sai an narka shi idan aka sashi a wuta aka narka shi aka aka zinari aka kona shi aka kona shi aka kona shi to duk wani dotti wanda ake sai masa kashin karfen nan duk sai ya fita a kashin karfen nan duk sai ya fita in ya fita zinarin zai zama mai kyau shi kadai sannan sai a sake mulmula shi sai a sake murza shi sannan a sake a sake gina shi yadda ake sai ya zama kuɗi sai ya zama kuɗi to kaga haduwansa da wutan nan bala'i ne a wajensa tunda ya ya sha wahala amma kuma da ya zama bala'i ya zama amfani ga mutane kuma wani haza saboda haka ibtala kawasa ibadihi Allah yake jarraban kebartattun bayinsa wa haza yumayyizuhum min ghairihim to wannan bala'in da Allah yake yi yake rarraba su da wurin su Allah yana so ya baka rabo mai yawa kuma yanzu misali ana so a bada kuɗi mai kuɗi ne aka tsunto da yawa sai aka kawo aka kawo akwati mai kyau aka ajiye aka ce wa yake zama na akwati waye ba zai dauka ba akwai kuwa wanda ya fi karfi shi zai dauka idan aka dauki kuɗin sai aka za su a cikin wani abu aka lalatacce wata umma aka jefar a juji duk wanda ya zo sai ya harbe ta sai mai rabon natan ne zai zo sai ce ni wannan ummar kullum ina ganin ana wuce ta bari in duba me ya ciki yana budewa dama kayansa ne sai ya samu to saboda to idan idan da kawo aka yi da wuya shi din ya same ta kuma ta sace to saboda haka dole a jarrabi mutum akwai kyautar da Allah yake so yayi to idan bai jarraba ba wanda za su karbi kyautar suna da yawa amma idan aka sa bala'i a ciki kowa in ya ga bala'in sai ya gudu to sai mai rabon shi ne zai haƙura da wannan bala'in har bala'in ya wuce in ya wuce shi kenan shi kuma ya samu dama kayan sa ne ya tsinta ya jiri ma ya jiri fi na'am ya jiri ma ya jiri abin da yake gudana yana gudana wa hum ridwan raduna bima fa'ala al-jalil a cikin wannan dukkan ibtila'i in ka same jira zaka ce masa kai wahalan nan ta yawa sai ce maka eh to ai ba sai mu roki Allah ai abun duka daga Allah ne kuma mun gode wa Allah da ya bar mu da imanin mu to ka san wannan mai imani eh kaga wahala ta yi wahala amma in ka in ka taɓa mutum zaka ji ya koma ga Allah ai na Allah ne in ba na Allah bane aka jarraba shi ya dinga kame-kame kenan na farko ya fara cewa ai a cikin abokan zamansa ko abokan hulɗarsa yana ganin wasu na masa take-take har ma ya ji wata rana wani yana wata magana a'a cewa zai masa kaza shine ya masa asiri to daga nan mutum ya fadi shikenan ba shi da amfani ya fadi ba zai ci jarraba ba ai kai duk abin da aka yi maka wani ne yayi ba Allah bane Allah ba zai iya yi maka ba sai wani yayi ranu na bima fara dalilu sun yadda da abin da Allah ya aikata yukafifu alamal bala'i alayka ilmuka bi annahu tabaraka wa ta'ala huwal mubtali sanin ka cewa Allah ne ya kawo bala'i yana sauke bala'i duk masifa in dai ka tuno to ai banda Allah waye isa ya kawo masifa babu banda Allah waye waye isa ya dauke babu ah to sanin ka cewa Allah ne to in dai Allah ne ai Allah mai rahama ne wata na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana wazi to cikin wazin sa sai ya kawo azaban lahira da abubuwan da suke cikin azaba yana tsoratar da mutane mutane suka kama kuka sai wani sahabi sai ya kirkire da dariya manzo Allah ce kai kowa yana kuka saboda bala'i kai kuma kana dariya yace to ina da tambaya manzo Allah ce me tambayar kai ce tambayar sa wa a lahiran nan kam duk abubuwan da aka fa'ina wa yake yin hisabi sai manzo Allah ce masa Allah ne wa yake sa mutane a rahama yace Allah ne wa yake sa mutane a azaba yace Allah ne yace Allah ne da na sani mai karamcin nan mai rahama ba komai kaga saninsa da rahamar Allah saninsa da karamcin Allah sai yasa ya kwantar masa da hankali da bai gane rahamar Allah da karamcin Allah ba to shiga wannan masifar da tunani ya ishe shi to shine fallazi wajahatka minhu al-izayatu ko allazi wajahatka minhu al-inayatu wannan wanda shigarwa ta taho daga gare shi ta shiga wajenka kuma fa rahamar daga wajensa ta ta taho daga wajen naka kaga wannan shine sauki lillahi ma ada wa lahu ma akhadha duk abin da Allah ya bayar kayan sa ne ya baka aro ne kai aro ake baka ko me ko wace riga Allah ya bayar aro sunanta akwai randa zai tuka rigunan gaba daya rigunan da ya bayar manya guda uku ne akwai rigar rigar mulki akwai rigar arziki akwai rigar ilimi guda uku nan sune manyan riguna da Allah ya kawo duniya ya ba mutane aron su akwai randa babu ba mutane ma balle ai mulki duk mulkin ka ba sai akwai wanda zaka mulka ba kai da zaka yi mulkin ma baka nan kuma da zaka mulka ba sa nan kaga mulki ya kare duk dukiyar ka ai sai kana nan to baka nan dukiyar ma babu ita duk ilimin ka ai sai kana da kana da wanda zaka koyawa to ba kai ba ilimin ba masu wanda za koyawa kaga ilimi ya kare saboda me Allah ya tabbatar da mulkin sa shi kadai liman mulkul yau lillahi wahidil qahhar Allah ya tabbatar da arzikin sa shi kadai ne mawadashi wallahu al-ghani wa antumul fuqara Allah ya tabbatar da ilimin sa shine mai ilimi wa fawqa kulli dhi ilmin alim to kowa ba shi da ilimi ma utitu min ilmi illa qalila ba ku da ba ku san komai ba dan kadan ya ba ku komai na sane to ran da ya nade rigunan nan gaba daya mai da su wajen sa to ba mai motsi kowa shiru sai sa lokaci yake wa kansa kira limanin mulku yau yau kuma waye sarki shiru waye sarki yau kuma shiru sai ya amsa wa kansa da kansa yace yau sarki mulki na Allah makaɗaicin sarki mai rinjaye. Na'am. Wal abdu yarda bi af'ali khaliqihi tabaraka ta'ala bawa zai yarda da ayyukan mahalikinsa wala yamnahu zalika min al-israr ilayhi amma hadda haka wannan abun ko ba zai hana shi ba ya koma ya roƙi Allah ba eh shine cikakken bawa cikakken bawa in ya haɗu da wahalar ya san daga Allah ne amma ba zai ce tunda daga Allah ne bari in shirka tare da dauki a ba haka Allah yake so ba shi Allah ai so yake idan ya kawo ibtila'i ka koma gare shi ka roƙe shi ne roƙon da kake masa ma ibada ne duk lokacin da kace ya Allah abu kaza ina ya dame ni to ka ibada to wannan ibada ta cewa kana ta roƙo Allah dauke mini Allah yaye mini Allah da bani da kaza to ibada ce to idan idan baka faɗa ba kaga wannan ibadar baka yi ta ba wata saboda kan in ya kawo walwala yana so a gode masa ne idan ya kawo rashin walwala wahala nan kuma yana so a gane cewa shi ya kawo kuma a roƙe shi sai ya ɗauke na'am na wala na zalika min istirari ilayhi wal istirari ilayhi ba zai hana ka ka bukatu zuwa ga Allah ba kai tarwa ko dare da rana wa tawajjuhi ilayhi da fuskanta zuwa gare shi amma idan abu ya same ka ka koma duk wanda ka je wajen sa wallahi wani ne yayin asiri na tabbata ai da haraka ta ba haka take ba yanzu haraka ta kobe yanzu kullu duk abin da dauka baya tafiya kuma na san wani nan da amma muna gani gani da shi to ka lalace shi kenan sai ya gama halaka shi kenan kai kan ba kai ba da walwala ba ba da Allah ba ba walwala ba Allah sai ya zama wahaltashi sai wahala wadanda bai salamata minhu ka fuskanci Allah ka nemi sauki ka nemi yayewa ka nemi lafiya daga Allah inna ma yazharu sabru wa tajalludu lil qalbi eh hakuri da hakurtarwa ka ba wani ma hakuri wannan halitta ne lalin rabbi tabaraka ta'ala ba Allah ne zai hakuri ya yi muku ba a ko za ku yi hakuri da abin da ya kawo ku tuba ku tuno wasu abubuwa domin ya ce duk abin da muka yi akwai abin duk abin da ya same mu mu ne muka ja ya ce baya kawo mana komai sai in mu muka canja inna la la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim baya canja mutane sai su suka canja in kaga ana masifa in kai baka ja ta ba dan uwanka ne ya ja to ya za ka yi sai ka ce ya Allah ko ni ko dan uwana ko waye ya ja wannan masifa na farko da duk mun tuba sannan ko muna roƙon ka yaye mana shikenan dalilin irin ka irin ka in ba ku kuka jawo ba sai Allah ya karba in yazo yayewa ba zai yaye muku kadai ba har da shi wanda ya jawo duk sai yaye muku gaba daya tunda shi rahama ne rahamaniyo ne da saboda haka rahamanu ne rahamanu kuma yanzu zai rahamaniya sa kowa da kowa za ta shafe shi na kowa da ifin muhtajin ila rabbi shi bawa kullum fa shine mai rauni mai bukatuwa zuwa ga Allah ba Allah ne yake bukatuwa zuwa gare ka ba shi Allah yana ruwa sada ai ko bai yi ka ba ma shi ba damuwa to da yayi ka kai ne mai rauni mai bukata kullum zuwa ga Allah to ka koma ga Allah kana neman bukatar ma ga wanda yake da akwai ko baya baya amfani da akwai din kai kuma baka da komai kana neman komai to ka je wajen mai komai ka nemi komai din ya baka wajen kana muslimu min akabir al-awliya'i yaqulu inna allaha tabaaraka wa ta'ala idza talahu kayfa sha'a huwa yasbiru ala kulli bala'in wani musulmi a cikin manyan bayin Allah sai yake cewa shi duk abin da Allah ya jarrabe shi zai iya dauka wannan kuma kuskure ne Allah ba a masa haka annabawa suke roƙon rahamar Allah kai waye da zaka cewa kai duk abin da aka dora maka duk musibar da aka dora zaka iya dauka ya ka dora maka wata ai ai numfashi ma sai ka daina yi yadda kake so to shi kenan yake cewa shi duk abin da aka jarabe zai dauka zai hakura kuma in dai bala'in sadar min Allah tabaraka wa ta'ala daga Allah abun ya taso shi zai yi hakuri faqtalahu alhaqqu bi haftil bawl mudata ayyami sai Allah ya tsare fizarinsa kwanaki baya fizari kwana kwana fizari ya shika kuma baya fita duk inda ya juya babu ya tafi nan ya tafi duk abin da duk bugawansa fa kharaja ila sikkati ya fita cikin kusurwar gari yana yawo ya qulu li sibyani ya samu yara ya kace musu halummu fanadau ammakumul kazzaba tadarra ila Allah tabaraka taala ku zo da Allah ku taimaki wannan tsohon ku ce tsoho kai baka da hankali kai makaryaci ne ka dawo ka nemi tuba wajen Allah sai da ya dawo yana faɗa kowa ya gane abin da ya jawo wa kansa cewa abin da ya same shi ya jawo wa kansa ya dinga gaya mutane ga abin da yake damunsa to kaga da tun a farko da bai faɗa ba Allah ba zai saka masa wannan ba amma tun da ya nema an kawo masa da aka kawo masa kuma ya tsakaninsa da Allah ne sai ya bar Allah ya dawo wajen mutane kaga rakwa ba abin da aka yi to shikenan da yayi haka fa kashafa anhu ma bihi fa kashafa anhu ma bihi abin da yake damunsa sai Allah ya yaye fal abdu la yuzhiru tajalluda li khaliqihi bawa kare da ya daga kai ga mahalicinsa ya ce ai shi duk abinda mahalici ya kawo zai iya ina ba zai iya ba wala fi yuzhiruhu lil khalqi in ma kana so ka nuna gadara sai ka nuna wa halitta amma ba mahalici ba na in ma hakuri ne kana so ka nuna wa mutane kai mai hakuri ne to ka dage da mutanen su gane kai mai hakuri ne amma Allah ba za ka ce maka bari in nuna wa Allah ma ni mai hakuri ne Allah ya san hakurinka na wala ka na'am
ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين
ولقد فتنا الذين من قبلهم وليعلمن الذي لا فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين Allah ya ce wala karfatan allazina min qablihim lalle na jarrabi mutanen da suka gabashe ku gabashe wayannan mutane wanda manzo Allah sallallahu alaihi rayuwa da su na jarrabi wanda suka gabashe su na yi musu ibtila'i iri iri na jarrabe su fala ya'lamanna Allahu allazina sadaqu saboda Allah ya nuna wa mutane waɗanda suke da gaskiya fi imani a cikin imanin su shi Allah dama ya sani sai sake cewa ilman mushahadati mutane su gane wani mai haƙuri ne su gane wani mai bin Allah ne su gane wani mai imani ne sai sake jarraba mutane jarraba mutane ba don Allah ya sani bane shi Allah dama ya sani wala ya'lamanna al-kazibi sannan kuma Allah ya nuna wa mutane su gane suwaye masu ƙarya bil ibtila'i wanda zai ce a ba ai ni na Allah ne ni duk abin da ya same ni zai iya haƙuri zan iya haƙuri to sai an jarraba ka an gani tukuna za ka gane kana da haƙuri ko baka da shi ai shi jarumi ba ya cewa ni jarumi ne a aikace za a gani in an je gurin jarumta aka ga yayi jarumta jarumi ne idan aka je gurin jarumta aka ga ya kasa ya zo ba ba jarumi bane wala yalamanna al-kazibin bil ibtila'i Allah zai sanarwa mutane zuwa yi masu ƙarya a cikin ibtila'i ya ta bayyana sadiquna min alkazibuna min alkazibina zai bayyana zuwa yi masu gaskiya masu gaskiya za su bayyana a cikin masu ƙarya hadha huwa alhikmatu bil ibtila'i wannan ita ce hikima da Allah yake jarraba mutane
أما حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون أم ما ننسى بل يوانش سكير بوتاوا بل حسب الذين يعملون السيئات yanzu masu aikata miyagun ayyukan nan suna zato ne an yasbiquna suna aikata a shirka kafirci wal ma'asiya ko kuma sabo mutum yana aikata abin da yake so yana ganin kamar akwai hanyar da zai biya tsere an yasbiquna Allah ya suna tunanin za su tsere mini ne ya futuna za su tsere mana wala nan taqimu minhum bazan azabta su ba a ba haka bane duk wanda yake in bin Allah in ga dara sai na tunanin bari ya aikata abin da yake so in ya girma zai daina waye ga maka zaka girma ya ka dauki ka cikin wannan fa a cikin barnar sai saboda haka mutum kar ya sakankance shi yasa ma Allah ya koye mana ajalin mu ba wanda ya sanar da zai mutu eh saboda kai kokari ko da yaushe a same ka ka shiri idan kana ko da yaushe inda ajali ya zo shi malaika zuwa zai yi maka tafa kwanan ka ya kare kuma da ma fara tashiruna sa'atan wala yastaqdimun ba za ka kara maka ko sakan daya ba zai shi maka kwanan ka ya kare za ka tafi ne ba za ka ce wasu to ai ni da na ce sai na kara shekara kaza zan tuba to ka bani ko minti biyu in tuba eh ina ai sakan daya ba bani ba kawai kwana ya kare kuma za ka mutu su zo wani kada mutum ya yadda ko da yaushe a same shi a cikin sakaci wa shi yana gadara da kuruciya in kana gadara da kuruciya da kai da wanda ba haifa ba wa ya fi girma na cikin ciki na cikin ciki ma to ya mutu in dai kana kana gadaran kai matashi ne yaro ne to ga wanda yake cikin ciki ya rasu wanda aka haifa ba a yi masa suna ba ya rasu wanda aka yi masa suna bai bai wata ɗaya ba ya rasu wanda aka yi masa yayi wata wanda aka haife shi bai shekara ɗaya ba ya da su dan shekara biyu ya da su to wannan duk bai ishe ka wazi ba sai kana tunanin zaka girma har ka tuba ka tuba yanzu wa an yatruka al ma'asiyata fi sa'atiha in kana mutalabbisan biha in kana abu kaji ba kyau take maza ka tuba kawai kuma ka rubuta wannan abu komin dadin sa in dai dadi ne na rai rai dama magiya ce ranka ba ba maƙiyin mutum kamar ran rai shi yake makare a zuciyar mutum zuciya ko babu maƙiyi irinta ba ka gani kana tafiya ba akan hanya zuciyar ka ce ba ka kashe kuma ka san a cikinka take sai ta yi maka tunanin to yanzu da mota ta zo ta makare kama to in ta makare kai na take yi ta zuciyar kaga sharri ya kare mana duk abin da kake tunani na sharri za ta iya tuna za ta iya maka shi da in dai wa haka take ya za ka kai kuma kullum ka dinga kyautata mata ka dinga kyautata mata kuma alhali kullum ita kuma azabta da kai take so maganin ta in ta so abu sai ka duba abin ka gani abin ne yana da kyau yana da kyau shikenan Allah ya taimake ka sai ka yi in ba shi da kyau take kana so ka shekari ya kike yi Allah ne yake ba kyau, ke kuma waye da za ki ce kina so. To tun da kina so rike sonki ba zan yi ba. Eh wani bawan Allah da wasu bayan Allah suka kai masa ziyara, irin bayan Allah da suke zama a jejin nan. to ya dade a jejin sai wasu kuma mutum biyu abokai ne sai suka ce ya kamata su je su ziyarci bawan Allah nan su ma su samu su dan fita daga mutane su samu su bauta wa Allah da suka tashi za su tafi ɗayan su sai sai riga mai kyau mai tsada ya sa a cikin jakarta ɗaya ko bai saya ba bai zama wannan iya saya ba suna tafiya suna tafiya suka je suka samu mutumi suka same shi cikin jeji yana ibada yana kallolin sa to sai suka ce a to bai kamata mu bi mu biyo masa ta gaba ba tunda yana sallah mu zaga sai mu biyo ta baya sai mu zo mu zauna mu jira shi ya gama sallar sa suka zagayo ta baya suka zo suka zauna har ya gama sallolin sa da ya gama ya marafce su sai ya ce daga ina kuke suka ce sun daga waje kaza suke me kawo ku eh mun zo ne mu ziyarce ka kuma muna so gaskiya ka ba mu abin da za mu rike na kusanci da Allah ma'ana ka ba mu wani aiki wani dan wani aiki da na ibada wanda za mu kusanci Allah da shi wanda irin wanda kake yi sai ce to shikenan to tunda ko zo ku baki na ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ta girma baki amma ni kun ga inda nake kwana karkashin bishiyar nan kai kuma yanzu abin da za a yi kai na sauke ka waccan bishiya kai kuma na sauke ka waccan shi kenan ya yi musu masaukin baki kenan to da za su tafi kowa zai tafi masaukinsa wannan sai ya bude jakarsa sai ya zaro riga ya ajiye a gabansa da ya ajiye ya kalli rigar sau ɗaya da ya daga idonsa bai sa ya kallon rigar ba bai sa hannunsa ya taba ba bai sa ya kallon rigar ba sai da suka shekara da shi a wajen suna ta ibada sannan sai ya ce musu to ya kamata ku koma gida suka ce eh lallai sai ce to ku zo in sallame ku yanzu zai musu addu'a sai ce kai kai haƙuri ba mamaki za ka ka kawo min kyauta kuma ban kula da kyautar ban damu da ita ba ban ma taba ta ba ya ce abin da ya sa ka ban taba rigar nan ba na farko yadda kuka zo waje na ku biyu din nan ba na son wani ya fi wani a cikin ku ina son Allah ya daidaita ku daidai a zuciyata ina karɓar wannan kyauta duk lokacin da na sa rigar zan tuna kai ka bani riga wannan bai bani ba kaga zuciya ta za ta dinga fifita ku ba na son wannan sannan kuma rigar ana ajiye ta sai zuciya ta sai ta ce ka amma ka samu riga mai kyau sai na ce to in kina da hannu ki sa hannun ki ya ni ya daukan miki riga ni dai hannuna ba zai taba rigar kawai da aka daga aka samu duk gara ya cinye ta in ban da kyalle na saman ba abin da ya rage to wannan shi da haka za ka yi zuciya in ta ce maka tana son abu sai ka duba abin nan kan yadda je na wajen Allah in yadda je na wajen Allah shi kenan ta taimake ka ku tafi in kuma Allah bai yarda abin ba ta ce tana so sai ka ce mata to ni dai hannuna ba zai taba ba ido na ba zai kalla ba kunne na ba zai ji ba kafata ba za ta haka ba amma zuciya tunda kina da zuciya je ki kai naki su je su dauko miki to shine allazina yamaluna sayyiati wanda suke aikata miyagun ayyuka a shirka hauta hadawa Allah kafirci kenan wal ma'asiya da sabo suna zaton ayyasbiquna za su tsere mini inji Allah ba za su tsere ba da amma ya hukumuna hukuncin da suke yayi muni wannan ba hukunci ne mai kyau ba ni na halice su ni na kawo su ni na ba su dama nake ba su numfashi da shi da sha da walwala da komai sannan mutum yake tunanin ba zai tsira wanda ya yi masa wannan in haka mu bi hadha hukmi wa bi hukmuhu idan dai suka yi wannan hukunci da hukuncin su ya bashi la yakutuna Allah tabaaraka wa ta'ala ba za su tsere wa Allah ba bi ayi halin min al-ahwali ko wani hali ba yanda dan adam zai tsere wa Allah shi yasa ma ya kaje lahira Allah ya tada mutane zai hada su a waje daya sai ya kawo aljanun duniya aljanu sun ninka mutane kashi sau goma sai ce su kewaye mutane idan suka kewaye sai ce to mala'iku su zo su ke mala'ikun ma mala'ikun wannan ƙasa ƙasa ta farko su ko sun ninka mutane su ma ya kai goma ko fiye da haka sai zo su kewaye aljanu sai kawo na ƙasa ta biyu su ko sun fi na ƙasa ta farkon su ma su kewaye su da haka har ƙasa ta ƙare a koma sammai su ma haka sai a kewaye komai sai mala'iku sun ƙare har na sama ta bakwai duk sun kewaye ina ɗan adam yake yana zakiya sai ce wasa ka gudu eh ka gudu ba kai ne mai wayo ba in kai wannan hanya kai wannan dabara kana da hanyoyin da za ka yi ka tsere ba idan shari'a ta zama ka kana da lauya kana da waye kana da menene ka iya tsaya magana in ka je ka gaya alƙali dole zai yadda ko kai ne baka da gaskiya saboda iya maganar ka za a baka gaskiya to ga hanya eh nemi hanya ka gudu ba wajen gudu shikenan wa ma antum bi mujizina fil ardi ba wa ma lakum min dunillahi min wali wala nasir ba inda mutum zai biya iya tsira in ka duba mutanen ma sun ishe ka ga aljanu a bayan su ga mala'iku a bayan aljanu mala'iku ma iri iri kashi kashi kashi kashi sai da za a gudu babu wurin gudu saboda kafin Allah shine daidai alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah akwai wanda yake tambayar nisabin Na'am, to, misalin zakka bana dubu ɗari bakwai ne da sittin da biyar. Eh, dubu ɗari bakwai da dubu sittin da biyar shi ne nisabin zakka na bana. Duk wanda ya mallaki wannan kuɗi, in dai ya juya sun shekara a hannunsa zai fitar musu da zakka. In Kuma dama yana da su, in dai sun kai haka, to shi kenan zai cire musu zakka.
a ƙarshe akwai addu'o'i ne akwai wanda yake sa yi mar addu'a ɗan uwarsa ba ta da lafiya Allah ya bada lafiya.
sannan kuma akwai ɗaliban makarantar kwaye suna buƙatar addu'a saboda jarrabawa da suke yi da sauran kuma ɗalibai na sauran makarantu duka suna buƙatar musu addu'a saboda jarrabawa da suke yi Allah ya bada nasara
To Allah ya ba su nasara. Eh, Duk mai karatu wanda ya yi yunkura yake zai karatu, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in za ka yi karatu, to mala'iku sukan cimfida fukafukin su saboda ka taka. Saboda girmama ilimi da suke yi. Eh, Kuma in dai ka shiga hanya za ka nemi za ka nemi ilimi, in aka ce maka ilimi, kar ka cewa sai in za ka karanta fiqhu ko tafsir ko usulu ko hadis duk ilimin da ka sani a duniya sunansa ilimi ne. ilimi ne ko mai amfani ne wannan ilimin in baka yi shi ba idan duk musulmi suka ki suka ce ba za su yi ilimi kaza ba sai kafin da suka yi ilimin in suka ce in suka ce za su cutar da musulmi ta wannan ilimin ba za su cutar ba za su cutar to wajibi ne musulmai su tashi su yunkura su nemi kowane irin ilimi duk ilimin da Allah ya baka ya zama maka garkuwa da kai da dukkan musulmin duniya ka kare musu musuluncinsu da mutuncinsu ta wannan ilimin da Allah ya baka saboda ka duk ɗalibai inda suke karatu Allah ya ba su nasara Allah kuma ya taimake su Eh, Allah kuma ya taimake mu gaba daya Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ya kara mana imani Allah ya ba mu tsoron Allah Allah ya- ya- ya karɓa mana ayyukan da muke yi wannan wata mai albarka Allah ya ba mu albarkacin sa duk abin da ake samu a cikin wannan wata mai albarka Allah ya ba mu shi duk abin da Allah yake kiyaye bayin su saboda albarkar wannan wata Allah ya kiyaye mu. Allah kuma ya haɗa kan musulmi duk inda suke. Allah ya ƙara musulmi haɗin kai da soyayyar juna da aiki da juna. Ah, Allah kuma ya ƙarfafa musulunci duk inda yake. Allah ya rufe kafirci duk inda yake. Duk wanda yake son ya yi wa musulunci illa Allah ya maganin sa. Allah ya tabbatar da musulunci ya daukaka musulunci akan kowane abu. albarka wannan wata Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya masu lafiya Allah ya kara musu lafiya marasa lafiya Allah ya ba su lafiya Ah, masu wanda yake da shi Allah ya kiyaye shi ya kara masa wanda bai da shi Allah ya bashi shi ma Allah ya kiyaye shi ya kara masa Allah ya taimake mu tsadar rayuwa da ake ciki Allah ya dauke mana Allah ya kawo mana sauki albarka wannan wata mai albarka da muke ciki duk abin da yake damu mu yake damu musulmi Allah ya cire masa damuwar Allah ya cire mana damuwar Allah ya cire mana damuwar albarka mu Allah sallallahu alaihi wasallama albarka wannan wata mai albarka albarka alqur'ani da ake karantawa amin bismillahir rahmanir rahim
آمين آمين آمين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وخاتم لما في الحق آمين هذه الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله الحمد لله
ما شاء الله